أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya da tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da wannan rana da muke karatu a cikin wannan littafi na riyadu salihi na mutane a farkon bani wato kitabu da istighfar mun fara ko ya kuri mun fara za mu tashi hadisi na dubu ɗaya da ɗari takwas da saba'in da biyar haka ne kawai sai na gaza nan a daidai ban ga wancan ba to bismillahir rahmanir rahim wa aisha talibin aus radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستكبار أن يكون العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها من النهار موجنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قال من الليل وهو موجن بها فمات قبل أن يمسيها فهو من أهل الجنة رواه البخاري an samu wani hadisi daga ibn mas'ud ne da Allah ya fara tabbata gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce sayyid istighfar shugaba ne istighfar wato kenan istighfar hawa hawa na wannan shine shugaba na istighfar wato in an ce shugaba shi ne jagora wanda yake shi ne bayan shi ba kowa wanda yake shi Allah mana kusa sarki ya ce gudun gari man gafararsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya neman ya koyar da mu neman gafarar Allah amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake to a cikin neman gafarar wanda ya fi kowa shi ne ma'anar sayyin istighfar ya yake yin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne an yaqula al-abdu bawa yace Allahumma anta rabbi ya ubangiji kai ne ubangiji na ya ubangiji kai ubangiji na la ilaha illa anta babu wani abin bautawa da gaskiya sai kai babu wani abin bautawa da gaskiya sai kai halatta ne Allah kai ne ka halicce wa ana abduka Allah ni bawa kai kun ga wannan addu'a abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa mutum ya faɗa ya san me yake faɗa wai ba san me kawai na ka faɗa ba san me yake faɗa ba da mu kun kai ji fassarar ka bari mu so mu fassara kaji ne kake gaya wa Allah mutum yana cewa Allah ya ubangiji daidai wannan da na faɗi Allahumma anta rabbi ya ubangiji kai ne ubangiji kai ne ka halice ni kai ne ka ba ni lafiya kai ne ka azurta ni na komai na wa kai ne kuma babu wani abun bautawa da gaskiya ce kai wato ba wanda zan bauta a kai mutum ya yi yake faɗin wannan magana halar da ni Allah na tabbatar kai ka halicce wa ana abduka ni kuma bawan kai kowa ya san bawa mutum yana biyan Allah duk abin da ka ga dama kai ne in ka ga dama ka ba da lafiya in ka ga dama ka dora mu ciwo in ka ga dama ka ka na dade a duniya ka ga dama ka dauke na in ka ga dama ka azurta ni in ka ga dama ka bar cikin talauci ka ga dama ka bar ni bukali ka ga dama ka bar ni ba bukali shi abin da dan adam ke gaya wa Allah kaya ta kami kauya da Allah duk abin da Allah ya yi da ke kaya kaga in mutum yana yin addu'a yana harar da yake bari ba zai sallare ran abu yake bari mai girma ba wai kawai addu'a yake yi domin ba za ka gane ma'anar abin da ka faɗi ba sai ka ji abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a ƙarshen addu'a wa ana ala ahadi fa Allah ni ina kan alƙawarinka wa wa'adika da alƙawarin da na ɗauka ma na babbauta maka ina nan ina ta kokari masa da a gurgurdan ikon da na samu ko san muna da alƙawari tsakanin mu da Allah dukkan mu wa ila kadna min bani adam ku min min zubri zurriyatahu wa ashhadu ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala Allah madaukakin sarki akwai wata duniya da ya halicce mu ya tara mu wannan ke sa malamai suke cewa tunda Allah madaukakin sarki ya halicci Adam da ni da kai muna nan a duniya an gani tun zamanin Annabi Adam kana nan ina da kawai kan fito mu duniya ne mun je ba sai da kuma lokacin da tunda mun fito sai kuma lokacin barinta amma Annabi Adam dukkan muna cikin sa na muna cikin sa aka haifi haifi yara a kirin maza a aihuwa a kirin mutane arba'in maza a ashirin na mata a kirin wani haihuwar da yi dukkan duniya suna cikin tsazar suka zo har aka yi duba da abin da ya rage ɗayan annabi nuhu alaihi salam waɗanda suka hau jirgi su haru da samu da yafe duka zuriyar duniya tana tsazo aka zo sai ta haihuwa sai ta haihuwa har aka zo kan babana sai yin zaku buga ne na yawa na yawa lokacin da Allah ya yi zan zo duniya ne kafin nan shi ma akwai babai kafin nan akwai babai kafin nan ko haka dan kowa yana nan sai ka zo duniya ta mutu sai ka koma lahira daga akwai duniya da Allah madaukakin sarki yayi na rayuka duk rayukan Allah na magana da mu kuma ya magana da mu kuma Allah ya tabe ko mu ba shi amsa Allah madaukakin sarki yace Allah so da rabbukum ani ne ubangiji ko kalu wala sai Allah kai Allah ce na muku haka ne dan kar ku zo duniya ku samu wani takka daban na kar ku zo duniya ku kota wani ba ni ba kar ku zo duniya ku shirka da ni kar ku zo duniya ku za a dawo lahira ku rika cewa inna kunna an haza gafiri ai ba mu san wannan magana shi ne shi Allah ya tafa mana hujja to wannan alƙawarin da Allah yake cewa Allah ina nan a kai alƙawarin da ko ina nan ina bi ka ce a yi sallah ina sallah na ka ce azumi ina azumi haka ne ka duka ita ne ta abin da za ka yi ka ce kar a yi naka ba na yi ka ce kar a yi na ba na yi na haka ne ka ita ne ta ki ka kan da babban magana ka ce wala Allah ko to da haka a'udhu bika min sharri ma sana'u Allah ina neman ka dare da sharri abin da na aikata saboda Allah yana aikata ayyuka biyu ko dai aikata alheri ko kuma ya aikata shari ya aikata alheri zai zama sanadiyya shiga aljanna ya aikata shari ya zama sanadiyya halaka da shiga wuta to to yana neman Allah ya tsare shi daga sharar aiki kar ya yi aiki wanda zai ja halaka Allah ya tsare shi Abu da ka bi ni'matika alayya Allah ina tabbatar maka da ni'mar da kai mun wato Allah na da kamun ni'ima ka alje ka bani ci ka bani sha ka ka na girma ka bani sutura ka bani gida ka bani iyali ka na ba za ka iya lissafa ka bani abokai ka bani makwabta ka bani ƴan uwa ka bani ƙarni ka bani yayu dukkan imomin Allah ne wa in ta'udu ni'matal lahi la tuhsuha ba za ka iya kididdigewa to kana da Allah duk ka san shi yayi ma wa abu bidan Allah kuma ina tabbatar ma cewa ni ne zunubi Allah ni ne kuskure dan haka faga gari Allah ya yafe fa innahu la yaghfiru dhunuba illa saboda babu wani da gafara zunubi sai kai kun je kun ji addu'ar ku an ji fasarar ta to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya gaya wa Allah wani da sahabi ya faɗa a da safe ya wane yi daga fitowar rana har zuwa faduwarsa ya yi ta ya mutu a wannan yi to shi ke nan sai aljanna ta hai na in ka mutu a ranar in dai ka faɗi wannan to ka mutu sai aljanna sa'annan wanda ya faɗe ka da daddare amma ku zo ta kalma hadisi yace wa huwa mu'minun biha ya san me yake faɗi ba su rubu kawai ya yi larabci ya yi larabci na na nan bai san me yake faɗa ba ko a ce aikin mutum ya zama kishiyar me yake faɗa kaga mutum da zai na shirka da Allah da ya ce Allah ba ta da biyar da ka ga yake na misali kamar yanzu ka samu dan dan mutum ne dan wani a ce ka kama shi kana duka ya kada ki dana ka ringa ce masa ka yi wa Allah ka ya sai ni ba zan tsara duka shi ba zan ta kana cikin wannan abun kana na in ka ce ba zan tsara ba ba zan kake ba sai amma kana da yi abu ne wajen sake na kana ba zan tsara ba a yi ba zan tsara taɓa shi ba kafin ka rufe wannan magana na kaga kuma ya san kariya da ni na yau aiki yana karya ta abin da mutum yake to shi ne dan adam ya kiyaye kada ya wa Allah madaukakin sarki haka yasa in har mutum da gaske ya faɗa addu'ar ya ce wa huwa mu'minun ya yana mai takankancewa da ita kuma ya mutu kafin asuba kaga dai insha Allah da kan nan za ka mutu Allah da ko dai ka mutu da rana na ko ka mutu da daddare ko na ko ya ne na rubuci a baya su ba a yi zubar jini da kada daya ko da zama bangaren dare suna ko da zama bangaren yi dole su zama daya ita ma saboda a yi da fitowar alfili take canza kamar yadda rana take canzawa daga fitowar rana za su waɗi in kafin ta waɗi kada su tuka musu da rana da yini tana waduwa kuma ta mutu daddare ranar sallah ta ce wanda ya faɗo wani addu'a da safe ya mutu kafin rana ta faɗi ya zama ɗan aljanna in ya sake faɗa kuma ya mutu kafin asuba ta na gari ya waye shi ma ya zama ɗan aljanna kaga ita mutum na amma shekan da yake makiri ko kana yi sai kwana uku ba kai ba na sai ka sai ka dage da addu'a sai ka manta Allahumma anta rabbi لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا لا أعجز وأنت ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت باو حلا نعم باو حلا mutum ya zama rikin halittuwa na wanda ya yi kuma ya ringa jini ya yi faɗi cewa yana faɗa kuma lallai rayuwarsa ta zama haka sai mutum ya zama ala lahi tawakkalla ya dogara ga Allah sai mutum ya zama mai da damuwar ma da bayan Allah ya zama kai ina nan ba damuwa na ke ma a damuwa da harkan mutane sai damuwar ta ta koma kan Allah da ya san komai za shi da hannun Allah in mutum ya samu wannan sai ka ga ya samu nutsuwa ya sa Allah ke azurtawa Allah ke talautawa Allah ke duk abin da ya same shi Allah mutane ba za su dinga damu ba akwai wanda za ka ga mutane kawai suke damu a rayuwa wani ko kasuwa kamar ki jari ne ga kullum su kare sai ce wani ne sa mana na wai an sa mana na yau kai ce wai cikin kudin a'a ina nufin wani ne neman ya hana ne ya yi kasuwa wani kuma ya samu kasuwar sai ya dinga cewa shi ma wani ne samu duka abin na hannun Allah shi da Allah abin da ya ce ma da abdiman da ya ma ka goye man zai kara Allah yana da abun ba da ba abin da zai kuma Allah ba dauki zargi da yake jarraba mutane a kan jima cikin jarabawa ba dan da da yake tunani da gwamnati da waye da suke ta magana ba ne ne poverty alleviation wai yadda za a yaya talauci ko da shi kai ka san ka duniya ne na ba yadda za a yaya ya za a yaya talauci ba ne yaya talauci ne Allah na ne azurtawa shi ne Allah duk aka karkata tunaninmu aka mai da mu kan wani bayan Allah cewa su mutu ne na su ba su mutu kan mutu suke su sai sa mutu sadu lala na su sai ya ga su sa samu lala kiran amma la ya gobe na hannun Allah shine ne azurtawa shine ne talautawa shine ne rayawa shine ne kashewa na shi da mun ya halice shine ne tashi cikin aljanna babu wanda ya isa ba wanda ya isa babu isasshe sai Allah in kana tunanin ko wani isasshe ka dena wallahi kowa bai isa ba saboda kowa ba Allah in ka ga mutum da karfi karfin Allah ne ya ba shi ya dan dana ka ga mutum da arziki kudin Allah ne ya ba shi na ajiya kudin Allah yake ba mutane ajiya shi yasa zaka ga Qur'ani yana cewa wa'adu min malillahi alladhi aku ku ba su da kudin Allah da yawa kudin Allah ne haka yanzu da alji ko kana taba aljihun ku kudin da kaje a cikin Allah ne kuna aka dun kamar kudin Allah ne ko a kun da ni na duk kowai da kai ne yaki ne shi ya babba kowa to yanda ya babba kowa ne wani kadan wani da yawa duka jarabawa mu yi sai ya ga me za ka yi da kudin da ya ba ka ajiya za ka more su shi ne za ka yi aikin lahira shi ne moral a'a za ka zama mai gadi kuma ka ji lahira ya ka gobe ka sai ka yi bayani inda ka samo su daga kwabo sai ka yi bayani wasu kudin za ka zo ka lahira ma kai ka manta ka kake wallahi ka manta ka same su kamun da amma shi Allah yana nan yana nan akwai record ya kariya ya aka yi Allah ya tambaye ka ta kana ki shi za ka ga mutum ya yi wace ajiyar da Allah ya bashi man da zai yi kuridullah karban hasan kai da ya kula hada amar kariya wani ba Allah ya ce da shi ne kyau Allah bai bukata Allah bai amma ya haka ne nufin zai ya gani waye zai aiki da abin da ya ba shi wasu Allah ya ba su sun amfani da shi sun yi nasara sun yi abun nan sun yi saboda wasu kuma Allah ya ba su sun wahala wahala da su su ba su yi wannan ba wani Allah ya ba shi mai kyau shi ne na halal Allah ka ba mu halal wani kuma Allah ya ba shi mara kyau shi ne haram ya haka ce jarraba haka Allah ya jawa ba kawai abin da musulunci ke gaya mana maza Allah sallallahu alaihi wasallam fa ajibu fil amal fi salat ku kyauta ta nema saboda ba ku yi ta ku samu abin da ba a rubuta muku in ku kyauta ta nema abin da aka rubuta da za ku samu da abin da Allah ya rubuta za ku samu kasuwa ka je ofis ka je ina ka je abin da Allah ya zana yau yau ne cikin za ka samu wallahi za ka samu gobe talata akwai abin da ya rubuta za ta samu jibi laraba akwai abin da ya rubuta daga kan har ka kuma a su baka isa ka canza shi za ka rinda kasu haka na rayuwar da har ranar da ya rubuta shi za ka bar duniya shi ke sai ka tattara sai ka bar duniya wannan kuma rayuwar ita ce Allah madaukakin sarki zai tara kuma ya riga ya tara ya sa malaiku suna ta rubuta wa yana alaikum la hafizi kiraman katibi ya alamuna ma taf'alu akwai masu kiyaye ayyukan ku ji Allah masu daraja ne ba sa ba za ka yi ba kai wani aiki bai rubuta ma babu Allah ya kiraman katibi dama su ba sa sabo Allah ya kuma ya alamuna ma taf'alu Allah ya sanar da su ban da kuke kana ta rubuta ma an tsika ma littafi da kuma ranar tashin kiyama sai a baka a ce ikira shi ta baka kafa bi na suka yi yawan alayyar shi sa gaban aya za ka Allah ya ce fa mahi ka da a inda ma ya haɗa zai yi wanda ya shirya da yawa kai Allah ka sa mu shirya wa man dalla fa inna ma ya dillu alaiha wanda kuma ya manta ya fitar da kai wala ta zuwa wajiratun wujra ukra Allah ya ce ne ummata da ba ta shafa wata rai babu misali Allah madaukakin sarki saboda adalci sai an ba wa mutum littafin da ranar tashi alkiyama ya duba ya karanta ya gani Allah sai ya ce da shi ya ce a zalamar ta hafa da shi ya ce mala'ikun da na sa su rinda rubuta aiki da kai su zalunce ka ne akwai wani abu da ka gaya a ciki ba kai kai ba na ka duba ta Allah ne ba zaki shi ba gashi nan su rubuta mun na zaki wani na akwai wannan mutum da kan ke ya Allah ba duk abin da yake shi ne saboda mara ko ba ta zalunci ba ta saman Allah ne zalunci kuma saman Allah ne da ka abin da kai karshen wani hadisi da wanda ya zo kusan karshen arba'un hadisi karshe ka gama an rarraba takardu Allah madaukakin sarki yake cewa inna ma hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyaha yace ku ji bar ayyukan ku ne nasa aka kijije ku kowa yake da aka gana bar aka yake yace sai nan na ba ku karatu da haka fa man waje da khairan fa li hamdillah wanda ya ganki da takardar tafiya aljanna to gode wa Allah Allah ya samu samu yace man waje da gaira zalika wanda ya gaishe da takardar tafiya wuta haka ran da mutane takardu kowa ne da zai Allah ya ce fala ya zama da ila na sai da ni ka kowa zai kai saboda an gaya ma an gaya ma Allah ya turo manzanni shine dalili ya turo annabawa idan su yi su gaya wa bayan ma kuna mu'azzina ta na ba'akar Allah ce ba mu alama sun aiko dan sako zai fada Allah ka shirye da wa an saubana wannan mufassara abu ne ko ya ce ibarin madumuna kun mawami wa hamzatul mamduda wa ma'anahu aqiru wa ajal wannan tabbatarwa wa an saubana radiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله صلاة وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام من الأوزاعي وهو أهل رواته كيف الاستغفار قال يقول أستغفر الله أستغفر الله أسامو حديثي لك ثوبان إذا الله سبحانه تبكى عليه yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yi idan da sallah yi sallah farilla ya yi idan to sai abin da yake faɗi da farko shi ne istighfar sai shi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wato ina neman gafar Allah sai kuma ya ci to uku sai kuma ya ci Allahumma anta salam Allah kai ne wato aminci wa bika salam kuma aminci daga gare ka yake Allah ka amintar da mu tabaraka ka daukaka ya zan jalali wala ya ma abucin girma da girmama wato wala kira ne cewa Allah madaukakin sarki to shi ne sai aka cewa Imam Al-Ghazali yana daga cikin ɗaya daga cikin marwaya hadisi yace ya yake istighfari saboda ayi istighfari da yawa a wannan sai irin istighfari yake yi na da sallah yace Allahumma ashhadu an la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'abduka wa ajika masalatu a'udhu bika min sharri ma sanatu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li ma innahu la yaghfiru dhunuba illa anta haka yake sai Allah ya ce a sai ya astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wato da wannan lafazin yake bayan bayan ya yi da sallah imam muslim ya rawaito hadisi وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل موته سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه متفق عليه an samu hadisi daga nana Aisha uwar mu'mini ga Allah ta kare tabbata gare ta ce Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yawan yana yawan faɗi kafin ya rasu dauda zai bar duniya sai ya yawaita faɗin waɗannan kalmomi yana cewa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi mazala yana cewa fa yana ta astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi kaga mu haka ya kamata mu matsa baka da lafiya ka daure ka rage istighfar ka dage kana asibiti kai ana da yana asibiti kawai yayi ya baka da yayi ba da na ba da wani kawai shi wai ba zai mutu ba kawai karfi ma na a haka yake faruwa da mu jama'a na sai mutum ya bai da hankali shi bangaren kawai shi ne yana da likitar kamun wannan kayan wannan kawai shi ne wai kamar mai da ruwan nan bai zai da ruwa kuma kana jin sai ka ji kawai an ce ba ya amma ka ga da yake gibari yake ne yana da hankali sai da yake yake gibari sai da mutuwan nan har likitan da yake ta kai kawa kan kamar mutuwa ne ita ta wannan ma zai hankalinta zai kwanci ba mai zama gwamnoni shugabanni duk kowa sanatu kowa ta kowa ne ba ba mai zama za su kai su kwanta da hankali mutum sai ya shekara da abin da zai amfani Allah ya ya koyi shekara da abin da yake sai hada kowa akwai yanayi da za ka ga damuwar mutane kowa ba ma mai tunan Allah kawai kowa ya kaɗe ne ba kyau kuma ƙarshe ne abinda ake gudu na shi zai zo ya faru to amma kasan nan koma ga Allah shi ma ta masa idan yanzu ka ce ka ga wani mai lafiya ka ce ka rinka kalmar shahada sai ya riga ya za ka mana wani suna wani sai ya riga ka wato fata kake ya mutu na duk kowa zai ji abin kamar baka kyauta ba na da ya kama ganin mutuwa na no haka nake haka nake ko ba haka ya kamata dan kai ke dubali bai haya in Allah ya zaka tashi ka tashi na amma kaga in Allah ya zaka wuce kuma ba ai ka wuce dede kaga kike da riba ya kamata lalle da mutum ya yi bare sai dai da mutum ke bare na ya ta astaghfirullah komawa ga Allah in kuma wannan ba zai sa ya mutu ba wannan ba zai amma ribar ta shine in ma mutuwaci kaga alhamdulillah sai mutum ya tafi yadda ake wajen mutuwa akwai abubuwa da yawa Allah ya sa mu cika da imani akwai abubuwa da yawa kuma wasu ba sa faruwa wasu su inda suke cikawa ba daɗi Allah ya ba da wani surutu za ka yana dai taɓa ɗan magana wani ashar Allah ya wani zai wani abu da ya saba wani ma gulma da ya saba ne zai mutu sai ka dawo da gulma wani ne sabi sai sabi na eh saboda shi ne kuɗi akwai wani da zai rasu ya rinda wayoyin kuɗi na wani kuɗi da har aka kai wani kuɗin sa ba ne kuma suna nan ba wanda ya taɓa ba ba wanda ya ba wanda ya taɓa masa har ana yabo masa a zuba masa suna nan a yi wayoyin kuɗin sa na ana ce masa ai ba a sace ba suna nan ga kuɗi amma yana wayo kuɗi kana na eh da biya kadi ya da suka damu suka ce to kuɗin nan ba sace ma ba wanda ya ci ma ko a kuɗin ka anan ga da banki na da sai wayo kuɗi sun ce ko yana jin zafi zai tafi wa shi zai kashe na a to aka zai faru da duk wanda ya tare da kuɗi wallahi ko da ya tara kudi ne kake ba kake manza na kuma baka ma san wa zai kake ba yau wanzu za su so ta kai sai motoci bambalanta na kakkana ta kabari na Allah ne gina gida da yawa su hau motoci su je Dubai su yawo na duk da kudinka na sai cikin gasa wannan shi abin da zai faru ba wai ba wai wani su dabar wani haka nan zai faru da haka in Allah ya baka arziki kai aiki da shi shi ne karatun kai aiki da shi kai abin da ya kamata ka samu fili ka share ka kaddara masallaci na ka samu fili ka share ka kaddara makaranta wato investment na lahira ne ke faru ka samu fili kai gidan marayu kai duk abin da za ka yi wanda ka san investment ne kuma kai don Allah wallahi ka yi riba sauran kuma da abin da ya rage ya ce a na a abin nan amma kan ba ka ma yi babu Najeriya da za ka ji mutum ya mutu mutum ya mutu a ce ma yana da kuɗi miliyan ɗari takwas miliyan miliyan biliyan wasu biliyan na albatun biliyan akwai wani aka ce ya mutu ya bar biliyan cikin wannan makaɗan ne na na masu kuɗi suna gaya ma mu mamaki akwai wanda ya mutu a nan hanyar kaduna abokin da na kuka kuɗi ke gaya mu shi ma na kasan mutumin nan dole ya bari su ce a ya ce ya kai kuɗi ya bar ya kai kuliyar ɗari me bi akwai masu kuɗi akwai sai dai yadda aka samu kuɗi shi ne matsala na eh amma akwai masu masu shi an za su kai kamar ta duniya da ka kai ba ruwan ka kai ne da ka je ka yi kokari ka yi abin da za ka yi na da da abin da Allah ya baka ka yi aiki ka shi daɗin musulunci gwargwadon karfinka gwargwadon aikinka gwagwada abin da Allah ya baka gwagwada abin da za ka yi shi nan ka gama ka gama ka amma akwai batan basira mutum ya tara dukiya bai yi aikin lahira bai gudu Allah ƙarshen batan basira ƙarshen rashin arziki ke komai da kai lahira nan duniya kuma ga gudun ka tafi sabon baka san wa zai hau kudin ba wasu su zo su yi ta dana sha ta hawa wasu su zo su ci bulin hanyoyin cin kuɗin bulus in kana da ya mutum ya aure ta gadon babar na Allah haka ake baiwa yawa haka ya ce bulus in ka bar mata ya aure ta bulus in da aka bari aka baki mata mijin hajiya kuma sai bulus na da hanyoyi ne da aka samu kudin wani ai halal kai samu kudi sosai ne halal kai kuma da ka tara a ce lahira ba da ka kai yanzu kuma wannan mutum ya wa kai shahadar Allah ya wa a je kawai abu a zuba ka shi ke nan ba wanda za ka wuce ta abu a mota ka ki sa a masu da kalli makamarta Allah ya ci zuwa ba na haka suke na na wallahi ba wani ko wajen baya san kallo akwai wanda yake amma baya san gidansa na wanda yake amma wallahi baya san hanya saboda makabarta kwata kwata baya bin wannan aboran abau shi baya san da makabarta zazara yake ta cikin assembly ko ya kulla za a bullo da shi wallahi wanda yake wata da za a bullo da ita wajen kuma haka amma wallahi da baki sai shi shi wala ba mu to suna da yawa ko wallahi baya ma san ya ga ya ga mutane suke kwanciya kuma kuɗin da yake kai da su suka tara sai zuwa da ne ne ziyara makabarta ya ji na wanda hanyar ma ba ya kauci ne ba za ka dole ne musulmi ya yi tunani ƙur'ani ciki ke da kiran mu yi tunani abala ta zarkaru abala ta ajiyu abala ta tafakkaru na duk ga sunan kalmun allah ke hakurin da tunani mutum ya zauna ya ce zai gari ba su wata rana sai ga lalle a ya yi kyau وعن انس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي يا ابن ادم آه لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرت لي غفرت لك ولا ابالي يا ابن ادم انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا اتيتك بقرابها مغفره رواه الترمذي أصاب حديثي daga Arab dan Malik da Allah ta kara tabbata gare shi ina ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato wani hadisi ya kudu yana cewa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarkiya ne wato hadisi ya zama hadisin kudusi shi hadisin kudusi bambanci shi da Qur'ani shi ne shi ma maganar Allah ne amma shi ba a sallah ne sannan ba a bauta Allah da karanta shi ana raira shi kamar karanta Qur'ani eh amma maganar Allah ne Allah madaukakin sarki ya ce ya kai dan adam kai lokacin da ka roƙe kira ni kai fatan samun abin da ke waje na wato ka duba ka koma gare ni to zan gafarta maka abin da ka ke tare da kai Allah ya ce ban damu ba wato mun Allah ya ce gaya mana Allah a shirye shi mana gafara Allah mun gode Allah yana shirye ya ba gafarta mana haka duk lokacin da muka koma muka yi kwaɗayin abin wajen Allah muka yi kwaɗayin Allah ka yafe mu Allah ya san yafe mu wanda ban damu ba yake ya kai dan adam inda zunubanka za su cika jinjiji da ke cikin sama a ce duk sama an kalla zunubanka ya zunubinka yana kai zai tashi sai ya tsaya sama na in ka ƙara ya tashi na kalli sama ba abin da ake gani sai zunubanka ya cika sama gaba daya ala malaka sarki shi sai kuma kare mu da mara sai shi gabar da na kawala uwa zan ya ji da ka ga babu wani zunubi da da Allah bai yafe amma ba ka samu bayan an mutu ma Allah yana yafiya amma zunubi ɗaya ne baya yafiya shi ne shi ne shirka da Allah shi ya faɗa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah bai gafara a mutu ana tarayya da shi amma sai sai wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha duk abin da yake ba shirka ba wannan ne so so sai ya yi Allah ka yafe mu Allah kuma ka raba mu da tarayya sai ce ya kai dan adam inda za ka zo mun da zunubi cikin kasa a ce duk suka da kasa duka ko ina ka duba zunubin ka ne zunubin ka ya cika kasa yace sai ka haɗu da ni ba ka shirka da ni ba ka tarayya da ni cikin wani abu to Allah ya ce ba ma gafara zan ba ba kawai zunubin na kallon canja yawansu da baka lada da baka kyauta ku ji wani karanci na Allah zunubin nasa yawansu cikin kasa to sai na canza da mai da su lada kuma da baka saboda me saboda baka ce kare yasa inda shirka da zulmun azim ji Allah Allah ta lalle shirka babban zuri zalunci ne babba kuma ga shirka yanzu ta zo ta mamaye mutane wallahi an zo an wato tura wa mutane wasu aƙidu a fakaice wasu tunani a fakaice wasu tunani ma na kafirci amma an riga an tasa wa mutane an cire musu Allah a cikin zuka ayyukan da yake na Allah ne an nuna musu kamar wasu suna iya yi ko wasu ne suke yi kaga mutum ya burce ya ɗauka kawai yadda ka san wani mutum ne ya halicce shi yadda ka san rayuwar shi tana hannun wani mutum shi ne in ya ga dama zai babu duk kuma haka ake kaskanta tunanin mutane da wasu kalmomi masu ɗaukar hankali irin yadda ake wa mata akwai makirai yahudawa da suke ta program na yadda za a yi a fito da mata daga gidajen aure a hana masu niyya aure gare su a sa mata su lalata Allah ta kawa gudu umar na tafi alaikun ko a maiduguri ne maiduguri ko ya yi mutuwar juma'a kan ajaye wani program ne adolescent girl initiative and menene empowerment wani program ne suka kawo shara su ringa taimakon yan mata ana gyara musu secondary school ana gyara musu bayan gida na makarantu ana ba su jari amma matsalar abin da ya kawo abin da ke cikin program shi ne shari ana son a cikin yadda objective na program shi ne za a mai da 'yan mata su zama iyayen su ba su da control a kan uba da ita ya sa ɗan da wani abu irin yadda turawa su ka san bature ne in ba mun shi yawan tsawa shi ba zai ba sai ya fushi ya juya sai ba mun ya fushi ya juya to sai ba mun ya juya shi a baya ya ce ba so ne rayuwar yan muta yawwa ba ka ba zai kai karan ba ta irin wannan sharri suke ta kokari sharri su kawo al'umma damar sun yi ta kokari cikin yan dirama sun yi ta kokari cikin finafinai na na fasikanci da batsa da suka yi ta kawo sun yi ta yi sun ta yi wani abin da da yawa ba mu gane ba kusan Allah rahamar tana da yawa wato Allah madaukakin sarki ya yi mana rahama da talauci wasu ba za su rayu Allah ya rahama ya yi mana da talauci na? ita yanzu ba za su rayu amma wallahi kudi na yi zuwa akwai program program da aka kawo da a ce Najeriya masu wadata ne mu da yanzu turmiyar da aka yi yana da yawa to matsalar shi ne in ba ka da wata wadata program din ba wala ka ana yi a kun gane haka ba kamata ana yi ba na ya zai yi ba zai kusa ana yi ba kama da abubuwan da ai kamar lokacin da aka yi covid-19 ai wannan da aka yi menene zaman gidan da mai suka ne lockdown ai wannan lockdown ne wanda ya karanta shi a rubuce wanda ya karanta da ya lockdown ya san ba zai taɓa yiwa ba a ƙasa masa lockdown yana yi wani a ƙasa masu wadata masu sensor wanda an san gidan kowa an san talbijin ɗin kowa an san lambar wayar kowa shi ne lambar yake yi wa kana nan za a yi aika ma abinci na kuma a cikin yadda objective na lockdown a talabijin ake so rayuwar goma komai ba ku ganin gari a talabijin to a nan za a yi ta ba ku tsoro da mutuwa har ma ba za ku fito ba za ku firgita za ka zama ba ko tun umar gidan ka ba ka zuwa kuma za a rinka kawo ma abin gidan an san an da sun gidan ka to ka ga yanzu kan a Najeriya aka ma lauda wa ya zama kana nan dole ka fito a yi asibiti ko kuma ake kan ko shi ya sa program bai yi wa shi ai ai ai mu namu ai kowa ya gaishe har da ne har mai karamin tunani ma ya gane shi bai shi dani tunda dole ne a ce ka je kasuwa dole ne a ce ka to a ba shi ne da suka zo za su hana mu jami sallah a banza ba wai in ka da kawo sallah za ka kamu da corona amma kuma in ku haɗa kasuwa ba za ka kamu da ita ba wannan wani ne nan karatu ne na ana haɗuwa a kasuwa amma lokacin ne aka nuna wasu samarin larabawa samarin larabawa suna mota guda su uku a baya ɗaya na gaba suka je irin sanyi shakatawar suka je suka shimfiɗa abu suka fito da abinci suka zauna suka ci a falo guda suka sha abinci suka yi da lokacin sallah ya yi wata ɗaya ko ba ta ko ba ta ko ba ta an ba ya ta kai kawai dora ta da addini ba wai bai da wani ma'ana su din bane suka yi wannan kuma suka gaba suka shiga mota da suka tafi Allah ma da su sarki ya tsare wannan jihadu da yi lalle ya ya kira ga iyaye lalle su kula saboda program din hadarin da su abinda zai mai da yan mata shine zama suna guje wa iyayensu ba uba da wuce ta yarsa ta hijabi yawa ita za ta yi wata ita ta ga dama hawaye yau za ta cutar da direct ba wa mana ba shi da dina ma Allah ya Allah ya ce zan zo maka da cikin ƙasa mun gabara shine zan canza zunubanka na maiwa da shi lada وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا من الاستكبار فإني رأيتكن أكثر أهل النار قالت امرأة منهن ما لنا أكثر ما أكثر أهل النار قال تكثرن اللعن وتكثرن العشيرة ما رأيت من ناقصات أثر مدين أغلب لذي لب منكن قالت ماذا قتال الأقل والدين قال شهادة امرأتين بشهادة رجل وتمكث الأيام لا تصلي رواه مسلم an samu hadisi daga ibn umar yadda Allah ya tsara tabbata a gare su yace annabi sallallahu alaihi wasallam a yace ya ku taron mata wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wa mata wato wa'azi yace mu ya ku taron mata tasaddaqna ku ringa yawaita sadaka mata ta ringa yawaita sadaka ruwa maza an mana umarni ba zai yi wa na amma a nan sallah sallama da yanzu da su yake yana gaya musu mafita a cikin rayuwar ya ce ku rinka yawaita yin sadaka sa'annan ku yawaita istighfari ku yawaita sadaka ku yawaita istighfari maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce na ga mafi yawan ku ku ne a wuta malumma Allah ya saka musu da alheri da suke yi maganar sharhin halittar nan da littattafai da yawa wanda suke yi bayani wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan rage darajar mata ba ba rage ba yana rage darajar su bane a suna nan a yadda Allah ma su ke sarki ya alƙe su amma abin da yake faɗi Allah cikin ikonsa ya sa halittar mata ta fi yawa mata sun fi yawa bare kuma a ƙarshen duniya dama akwai hadisai na Allah sallallahu alaihi wasallam da nuna a ƙarshen duniya mata za su fi yawa kuma kun ga ƙarshen duniyan nan shine lokacin da ya mutu za su fi yawa amma cikin al'ummar musulmi ba sau lokaci ne da za a bujire wa Allah madaukakin sarki lokaci ne da abubuwa za su yi ta fitowa wanda kowa yana gani da haka suka ce yawan matan ne in da za a ce kashi saba'in ne na maza suka shiga aljanna kashi saba'in na mata suka shiga aljanna tun da waye da yawa a wuta a aljanna na a idan kashi saba'in na mata suka shiga wuta kashi saba'in na maza suka shiga wuta suwa za su yawa mata za su yawa saboda damar sun fi su yawa ai an gane maganar damar a lissafi sun fi su yawa to ba kuma lissafi ba har wajen aiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a nan da ya gaya musu cewa ya ga mafi yawan su a cikin wuta sai wata mata daga cikin ta ce ya rasulullah me ya same me ya samu mata muka fi yawa a cikin wuta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga musu sai bukuna guda biyu wanda su ne suke yawan yi maza ma suna yi amma yawan yi na shi kuma ka da suke yawan yi na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kusarna la'a kuna yawan yi zaki zaki maza ma na yi da ka zaki zo da shi akwai waɗanda suke zagi wadda sun mai da zagi al'adar akwai wani gari ba zan fara ba na kawai sun mai da zagi kamar wasa da an yi wasan kamar zagi har wani su ma saboda bai san addini bai ke jawo sun sun yi zagi wa ya ake ba saboda samun ce ba ta wannan muguwar magana wanda dai ya yi zagi zunubi ya ke samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi ma la'ana Allah man la'ana walidai Allah ya la'ana wanda ya zagi iyayensa kafin suka ce ya yi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya zagi wani wani ya ka ba shi zagi kuma ba ta wasan zaki kuma yadda aka yi mana tarbiyya na musulunci duk abin da ka zama sanadin sa na ka ci gaba da yi to kana da zunubi kaga idan dan ka saba zaki yara masu tasowa bai taɓa jin an tura a garba sai ka tura a gawai shi kusan yara da basira sai ya daga ranar da ya rinda turawa da daga nan har tashi kiyama nan ne za ki ci an ba ka ko ka mutu wallahi ko ka mutu saboda kai ne man dalla ala kai ne kaba'iri wa man dalla ala shay'in kaba'iri da ka kaga mutum zai kiyaye ya zama sanadiyya aikata alheri ga mutane kamar yadda inda za ka yi wani karatu ka ce assalamu alaikum na da zuciya ba daga ranar iya assalamu alaikum daga nan jirin da ya sallama har ta ki kiyama ana ba ka lafiya haka da ayyuka wata mata da ta tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata kuna yawan zaki sa'an nan zai na biyu shi ne wannan sunnar akira kuna yawan gudun cewa ke haka al'adar mata ce wata ruwaya ta take cewa da za ka kyautata wa mata shekara ɗari da za ta iya kallon ka ta ce me ka taɓa mu wannan shi za a ke gawa mata ta ringa mu ka san maza kuma ba abin da ki bata musu rai ne dan na ziga su da wannan kalma amma ta ce ne ka taɓa mu da ko kuma kalmar cewa kai ban da kaddara ba zai aure ba abin yana baka wa maza rai kaga mutum ya ji ofis yana cikin fushi an ce ban da kaddara ba zai za a aure kuma ga ta kalma ce wadda take ba wani abu za mu kaddara mu ita ma mun da kaddara zai sa aure ta na da kai da ita duk labari ne kai kaddara ya sa ta aure ka ita ma kaddara ya sa ta aure amma da yake ana faɗa galibi da fushi da faɗa sai ka ga mutum ya ce ka daɗe shekara da rana in ba sa aka ci ba ma shaidan ya aiki ya zuga ka lalata ka kago ka lalata shi ya kai kuma da ka kama gori duk ladar da ke yanzu ba ni wani ke kaza na ba ni ne kaza ba ya talakawa ba ni ne kaza shi ke nan ta zai ya muku talula ita ta ta kan kai ma ta yi duk ladar ka ya tsare duk aikin da aka yi na alheri ba da gori saboda wanda aka yi don shi shi ne Allah shi kuma zai biya to ba ka da bukatar ka ringa cewa mutum ba ni na yi ma ba ba kaje in ya gode ya gode don Allah in bai gode ba ya wasa shike kai da mun manufar ka Allah tunda dai shi kai da fatan Allah ya karba kuma Allah ya ba ka lada kuma zai biya ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ban taba ganin waɗanda suke da tawaya a hankalinsu ba amma suna da jaya masu hankali irin mata Allah madaukakin sarki ya sanya kwakwalwar namiji ta fi sama ko da likitoci suna faɗa kwakwalwa ta namiji ba zai da ya da sama ta bashi amma wannan ba yana ne haka Allah ya halitta a domin Allah ya ba su wasu ayyuka da bai ba wa maza ba ko masu cewa wai duk abin da maza su kai mata su ƙarya ne kuma su san ƙarya ne ba komai abin da inda Allah ya halitta mata daban aikin da Allah ya ba mata daban aikin da Allah ya ba maza daban kuma ana canzawa ruhu yake shiga inda Allah madaukakin sarki ya kaddara namiji ma na haihuwa a ce maza namiji ne ke haihuwa na mata mata ke haihuwa a ce jarumta yana da a wani tsari zai zama lebo na shugaban kasa na ya ɗauki lebo mutane duka aika haka ne amma Allah ta ɗauki ne da ke sa su ne masu wani aiki ko renon jariri za ka ga Allah ya ba su sai an ba ka mutu kaɗan ko kwanka za ka samu a ciki awa ɗaya da za ka gane kuɗa amma na cikin hikimar duk abubuwan da ya sa su suna ya sa su ya yi su don za su iya to haka Allah ya halicce su amma a haka suna da jayan masu hankali shi ne mazajen dole ne Allah maɗaukakin sarki ya sanya mata yamu daga daga cikin wato mutane irin kuma Allah maɗaukakin sarki yanda ya dora mana haƙƙi na su haka ya dora mana haƙƙi na mu kuma abokai ne eh kuma dole a yi haƙuri da su shi yasa ba laifi ba ne a musulunci don ka zama mijin hajiya na kamar da bahaushe yake faɗa wani lokaci magana za ka ga da daidai wani lokaci ba daidai rijin hajiya na gaskiya shi ne kawai wanda ya bar mata ya kira sabon Allah an gane ku wannan shi ne lallai ka zama mijin hajiya idan baka tsawatar da ita ba ta ba Allah ka zama ma mijin waye ka zama mutumin da bai da ciki iyalinsa shi ne mijin hajiya amma wanda ta fi Allah ba ta kakar ta mata don kun zauna ko hira da duk wannan musulunci ya yi da shi ba yana da kawai kuma ba cewa wai komai ita ba ta iya ba namiji ne ya iya ba dai ne a zauna a yi shawara a yi abin nan amma fa duk abin da yake na Allah ne kar a mata akwai mazajen da zaka gani kullum suna masallaci amma ba su san matan su yi sallah ba su yi sallah ba ba su yi wannan kuskure amana ce kuma Allah zai tambayi kowa dole ne inda ka tsaye da sallah ya da kamata tsaye da sallah inda ka san kayi sallah yadda ka damu da abincin ta to ka damu da sallah saboda gida ne za ku tafi ko ba ba gida ne za ku ba na a gida ne za ku tafi kai kana kara wai ku gama wani rayuwar kai ka tafi wani na mata ka tafi wuta na akwai kuma kana wannan ka daina gara ka dage dan gida ɗaya za ku za ka ai amana ce a wuyar ka amana ce ne kar Allah aka za ka ji Allah da haka ka dage ka ji Allah Allah madaukakin sarki ne bai ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ku tsare kawunan ku sai dora muku aiki ne kuma ku tsare iyalan ku daga shauta da nan karkashin baka tsare su wai sai zaka tafi na ba inda za ka zaka da mun rayuwar duniya a gudu tare a tsira tare wannan shine abin da musulunci ya koyar Allah madaukakin sarki ya sa da mu da matayen mu da ƴaƴayen mu da iyayen mu da kakanninmu duka a cikin aljanna Allah ya sanya mu gurbin aljanna shine sai wata mata ta sake tambayar ya Rasulullah wa menene tawayar hankalin su da addinin nasu maza Allah Allah da yake Allah madaukakin sarki ya sanya wato shaida na mata biyu wato a madadin shaida na mutum ɗaya da Allah ya magana ba shi ko na anta annal ladhi ilahu wa tudhakkira bi ilahu kaga ni shi da mutum daya namiji mata guda biyu sannan na kasa ta addini na biyu shine Allah madaukakin sarki ya samu ya da rubutu da yin haila wanda a lokacin lokacin ba za su yi sallah kaga ai kai namiji ba za ka yi sallah ba baka da azabar baka da hadi baka da kuma baka da alhami amma ba tare da iya dan kwana biyu ba ta sallah na kuma ba laifi take saboda tana tana al'ada wannan duk matan duniya da ka ba wai waya na na na rashin an toye ko an mai da su ba su da kima bai ba sai ba shi ba shi yasa lokacin da wasu wayayyun mata a Misira suka ji wannan hadisi suka ji mala abdul hamid shi Allah ya kai Allah ya sa ya huta yana ta magana al-nisa'u naqisatu aqli wadi mata tana da tawayar hankali da tawadi kawai sai suka yi su wai wannan malamu a wannan sansari turbe sansari wai yake biya cewa wai mu mata muna da tsakaka hankali alhali ni professor ce wannan wannan doctor ce ga maza wasu ma ko firamare da su je ba eh abin ya ce suka ce ya kamata a je a same shi kuma aka je aka same ya kuma musu maraba suka ce ga abin da ya kawo su wata ta tashi profesa ga shi ga shi ya ce ga ne ne ya ka mun ga ya kamata wannan magana a daina ta ce hadisin annabin a daina yace ce ce da suka gama yace musu ku so ku kwantar da hankali yace ani da kuka ina cewa mata suna da tawayar addini ina da tsawon hankali yace ai ni ba da kuma nake yace ni ina magana suna na Maryam suna na Khadija suna na Aisha na na yace su ne nake fari ba da ku nake yace saboda ku ai babu hankali ma babu addini sai ka ba ku ai ba ba ya ce ya ne rai ba san sai ana da alaka mura kake ko shi kumburi ne ba ne haka ka ba musu magana da alhamdulillah sai mu sake a farkon babu na karshe wato kun ga Allah ya dauki sarki ya saka wa Imam Nawawi da alheri a wannan littafin ya da tsari na babu da ya tashi a karshe kenan babu ma a ajjallahu ta'ala ya mu'mini da aljanna babu abin da Allah ya kawo shi kare ya rufe shi da babu nake har da shi da babu na karshe ko a cikin littafin kaga ka duba wa Allah kuma shi magana shiga aljanna Allah ya samu na na ya tambaya guda biyu ya ji hadisul kudusi shin sai da alkurani ya gama sauka kafin aka kuma samun hadisul kudusi ko kuwa alkurani na sauka alkurani na sauka ana samun hadisul kudusi a lokacin da alkurani yake sauka duk lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga sahabbai ga wani abin da Allah ya ce ba hanyar wahayi ba ai shine hadisi kursi na ba ba ya cikin alkurani idan aya ta alkurani ne Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ga mu saboda idan za a saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ko yanayi guda biyu jikinsa yana yin nauyi yana zufa akwai sahabin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke kwance a cikin sa lokacin da aka zo mar wahayi shi ke ba da race kafofin shi kamar za su kare saboda yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake in ni ina karanti alaika qawlan thaqila da haka in dai wahayi ne shi alqur'ani amma kuma duk wani sako da Allah yake ba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ta wurare da dama magana sai sai Allah ya ce kaza ta shi ne hadisi ko shi dai da ba a karatu sallah da shi ba a kuma wato qira'a ta abud da shi da sunan qira'a da ake karanta alqur'ani shi hadisi ko ya cewa za ka iya tambaya ta bisa za ka iya ɗaukar iyalanka da yara a je makabarta ƙwarai idan yara masu hankali don ku shiga makabarta ta nuna muku kabari ai ba umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da a je ziyarar kabari yana mata ma suna iya zuwa ziyarar kabari yawaitawa ne a cikin alƙur'ani domin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ra'a dubu ne shida la'ana Allah zuwara to ma yawan zuwa kuma su wani abu suke yi mafi yawa amma da rana guda kuke makabarta yanzu wani ɗan uwa yake ba ni wani da abin da yake ban labari a to wani ɗan uwa yadda matashi da maza sai kaya a kasuwa sai mini ita aka tattaye kaya ya ce to bari amma mu bari mu je mu dawo ya roke ya kauce makabarta da ita ya je suka shiga ya ga kabari sai da suka fito ya ce to ya kasuwa ta ce a je gida ya ce a tafi gida ba da yau ba na ya ce ranar shinkafa ta kasuwa yana yadda namiji yake ke kara mana na tunanin lahir haka kuma dama nan sallallahu alaihi wasallam yace kuntu na'ikum an ziyarati qubur yace fal ana fazuruha fa inna yadhkurukum al akhir yace da kin na hana ku ziyarar makabarta amma yanzu ku dinga zuwa saboda za ka dinga tunatar da ku lahir ka ga bai da kake yawo ka yi wanka ka sa kaya ka shiga mota ka je nan ka ci wannan ka ci wannan a ce za a ɗauke ka a ji a tura rami na haka a rufe a dawo ba ka kare ganin Abuja na wallahi ka je da ganin Abuja shi ke nan ba sai da fitowa sai an busa tsawon tashi ya to wani ana aiki ka da shi ta aya kuma ba makawa sai an kai ka ba abin da za ka yi kai ba abin ka gudu ba ba abin ka yi sai an sanda ba ba abin da ka yi a kan kuma ka yi ba abin da ka yi gara ma kawai ka dawo ka nemi ya ake zama lafiya a lahira kawai kai kawai ba wanda ta iya zuwa Allah ya riga ya gama da mutum da ya halice eh kullu nan su da ka kuma da so ya hada ya rububu kaddara kawai ya hakuri ya lallace zuciyarsa so ya bi Allah ya tubar wa Allah ya gyara lamarinsa kawai ya hakuri eh Allah shi ne to lokaci yayi da kai dai shi zai buta shi a wayan da zai ke sai kai dai yan ya kana ta na'am na'am na'am amma ba wani bari ba na mu bari ana a magana ba to a to lalle lalle jama'a ne shi ba masallaci a dai da yawa ai covid ma ta wuce ko babu covid ne batura ma ce babu babu da ka rinka shi ba masallaci ko da matsowa ma shi ko kuma a matso sai sahu ya ci sai a yi na baya sai dai idan mutum yana da larura mutane da larura wanda za a iya tsayawa ba kowa ne ya tsaya waje ba zai dace ba wani ya tsaya waje ma ya ce saboda na eh saboda larura da yake ciki wala wala amma in haka kawai da za a yi zuwa ciki don cikin sallah cika sau yana da cikin cikin sallah Allah ya saka ta ne na eh gaskiya ne wasu suna sauri kan da rasa raka to ka taho ma ka je ka ma sallah ce gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam mai fara yace ku taho a hankali amma da Allah yana abin yace ku biya ma da da yake ba sai a dauri a dinga cika Allah shi ne da da ina son Allah ya saka wa da amin القرآن القرآن شوف القرآن مكتر القرآن شين أبن كرشاوة شين القرآن السلام هو شين مكان الله يتوقعه مكان الله صلى الله عليه وسلم شين القرآن ده أبن كرشاوة القرآن شين أبن كرشاوة a hadis kuma wato abin da aka zartar abin min hadal hadisi ta'ajabu wa tadhhabuna wa la tabkun wa antum samitu daga wannan zance ne hadisi amma ka ji al hadis ana nufin zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam iyayen shi da kansa a zuwa ga tsarin zama da wani to akwai wani da yake neman addu'a wa iyayen Allah ya jikar su da numa iyayen duka Allah ya jikar su wanda iyayen suka rasu Allah ma da iya wanda suke da rai kuma Allah ya kwana da imani dan mun mutu ta zo da mu da suka Allah ta sa ta da imani Allahumma salli alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma salli wa sallam wa bihi min ma'i wa salli wa baraka fihi min al-khataaya wa min al-kawaa'ib wa al-awdad wa al-jalal Allahumma laka khalaqi Allah ko ki sarki marasa lafiya su Allah ka wasu lafiya wanda suka rasu Allah ka sa su yi shahada Allah ka sa su na aljanna wanda suka ke da rai Allah ka ki sarki ka kare su kuma Allah ka kare su rabbana alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir rabbana la taj'alna fitna lil ladina kafaru واغفر لنا ربنا انك على كل شيء قدير اللهم اهدنا سبل السلام يا هادي السلام وسلمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا لا تسمعنا وقلنا وارحمنا بقلوبنا وارجعنا ازواجنا انك انت الجواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على اهلنا والميتين سبحان ربك رب العزه